بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin wannan littafi mai albarka riyadu salihin min kalamin sayyidul mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin kamar man ce muna sha bakwai ga watan safar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan satumba miladiya na da har yanzu muna cikin babu iktisadu fita'a aw fita'a babu wanda yake bayanin tattali da daidaituwa a cikin da'a ga Allah madaukaki dukkan nau'i na ibada sannan idan bin manta ba mun tsaya akan hadisi na 149 a cikin wannan babi hadisin abi juhaifa wa bin abdullahi radiyallahu anhu qala akhar nabi sallallahu alaihi wa sallama baina salman wa abi darda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sanya yan uwantaka tsakanin salman al-farisi da abu darda domin ko ta siyasa da manzala sallallahu alaihi sallama ya yi a lokacin da aka yi hijira sahabbai wanda suka baro makka sun baro iyalansu da dukiyoyinsu sun zo madina ba tare da komi ba sai manzala sallallahu alaihi sallama ya ɗauki wannan siyasa ta ya ‘yan uwan takardar muhajirai da ansar da mutanen madina sai ya kirayi mutumin madina ya kirayi ɗaya daga cikin muhajirai ce wa na ɗan'uwanka ne na musulunci domin wannan zai taimakawa muhajirai su samu wurin zama kuma da abin da za su dogara da shi na rayuwa gabanin bayan in aka yi haka sannan kuma zamanto sun san darbi ko kuma yanayi na rayuwa su dogara da kansu wannan siyasa ta sanya haske da aka yi kacin gado da wannan yankuntaka wannan ya gashi wannan sannan bayan haka nan allah maɗaukaki ya shahi wannan hukunci ya ce wa ƙulul arhamun aula ba bi ba'dun fi kitabillah nan ma abota dangantaka su ne suka yi cancanta da sauran da shashin a cikin littafin Allah mafi shi ne nan yake cewa salmanin farisi manzala salallu salama ya sanya tsakanin salmanin farisi da abu darda yan uwantaka ba zara salmanu abu darda wata rana salmanin farisi ya ziyarci dan uwan shi na musulunci abu darda fara'a ummar darda mutabazzilatan salman farisi sai ga ummu darda mata abu darda da tufa wadda ta zamanto kamar ba macen aure ba babu kawa tare da ita babu caje kai babu sutura ta kirki ta kawa mutabazzila faƙala ma sha'anuki salman ya tambayi abu darda umu darda ya ce me ya same ki ne qalat akuka abu darda laysa lahu hajatun fid dunya dan uwanka ba abu darda baya da wata bukata a duniya ba ruwan shi baya bukatar duniya baya kulawa da matar shi ko diyan shi ba abin da ya dame shi bauta kawai yake fa ja abu darda fa sana'a lahu ta'ama abu darda da ya zo sai salman al-farisi ya shirya mai abinci wa qala lahu kul sai ce mai ci fa inni sa'im salman ka ci abinci ne dai azumi nake yi kala ma ana bi akilin hatta ta aku ni ba ba zan ci wannan abinci ba sai ka ci domin ya riga ya samu labari daga matar mata abu darda ta ba shi labarin halin abu darda mutum ne wanda baya kula da duniya ba ruwan shi da cin abinci sai azumi ba ruwan shi da isa ruwa da iyalan shi ba ruwan shi da komi kawai bauta sai ce mashi ma ana bi akilin hatta ta aku ni ba zan ci ba sai ka ci fa akala sai ci wannan abinci wannan na karantar da mu gaba da cewa azumi na nafila mutum shi ke da mulki a kashi kuma idan kana da azumi na nafila ka ci abinci babu zancen ramu sai dai kuma baka da ladan azumi tun da ka karya shi Allahumma sai dai in kuma wata larura ce ta zo ta gitta to kuma wannan sai zaman zo mutum na da lada na niyya azumi ne kuma da ruwa da sarri shi falamma kana laylu zahaba abu darda ya kuma lokacin da dare yayi abu darda ya tashi domin yayi tahajjudi yayi nafiloli na dare fa qala lahu nam sulman salman al-farisi ya ce abu darda a'a kwanta kai barci fanama ya bi umarnin shi ya kwanta kuma zahaba ya kuma hannu ya tashi domin ya yi nafila fakana na gunnam ya ci sake dai kwantawa ta huta falamma kana min akhirin layin kala salmaru lokacin da karshen dare dare kashi dare na karshe salman faris sai ce kumil ana a yanzu kai abu darda tashi kai nafilolin fasallaya jami'an sai suka yi sallah tare gaba wannan gaba Allah na karantar da mu halaccin yin sallah ta nafila da dare da jama'a kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah da Abdullah ibn Mas'ud ya yi sallah da Uzayfa al-Yamani da dare ya yi sallah da Abdullah ibn Abbas sai dai malamai suna cewa ba a ɗaukar wannan irin nafila ta jami'i da dare kamar ya zama ta kodo da lokaci a a wani lokaci wani lokaci wa qala lahu salman sai salman ya ce mai inna li rabbika alayka haqq ka sani wa ubangijinka na haƙƙi a kanka yana da haƙƙi a kanka bangaren ka bauta mishi wa inna li nafsika alayka haqq haqqa haka na ranka na da haƙƙi a kanka ba za ka matsawa ranka ba har ka kai gaba za ka iya komi ba dole sai ka samu hutu na ranka ya huta yadda za ka samu kuzarin wani aiki daban wali ahalika alaika haɓɓa hakanan kuma iyalanka suna da haƙƙi matarka da diyanka da danginka suna da haƙƙi a kanka ba za ka yi watsi da matarka ba ba za ka yi watsi da diyanka ba fati kulla zai haƙƙin haƙƙa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ka ba wa ma'abucin kowane haƙƙi haƙƙi wannan kuma magana ce wadda mazala sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa amur bin asin ba mu mace ba haka mazala sallallahu alaihi wasallama ya gaya wa amur bin asin radiyallahu anhu قال فات النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ina salman farisi ya ji wannan magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa abu darda sai ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mishi halin abu darda a abinda salman ya gaya mishi yanzu me yake so sai yake yayi tasabbuti abinda salman al-farisi ya gaya mishi haka nan ne shi yasa ya zo wajen mazala sallallahu alaihi wasallama ya gaya mu shiga abinda muka kasance ya kasance tsakanina da Salman al-Farisi fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ce sadaka Salman tabbata salman ya yi gaskiya wannan hadisi imamu tirmidhi ya fitar da shi wa an abi muhammad abdullahi bin amr bin as an samu wannan hadisi daga abu muhammad alkunya shi ne sunan shi abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhu qala أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول أخبر an ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama labarin cewa ina cewa wallahi la asumanna nahara ina rantsuwa da Allah cewa zan dage in yi ta azumi da da yini ba zan sha ruwa ba kullum azumi zan yi wala asumanna laila ma ishtu matsayin rayuwa ta zan tsaya da dare ba zan yi barci ba zan yi ta qiyamul layl فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan labari sai ya ce mishi a anta alladhi taqulu zalik kai ne kake faɗin wannan kuma manzala sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi ne min babu takabbut domin dukkan yanda labari yake bai kai ga wanda ya bada shi ba bai kai ga wanda akan shi da aka samu labari mutum ya bada labarin kan karan kanshi shi ne a'ala da a ba da labari a kansu ba haka Allah maɗaukaki ya faɗi ya yi wallazi na amanu in sha akun fasikun bi na ba'in ba ta bayyano an tusibu ƙauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altum nadimi zala sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi saboda ya samu cikakken labari da gare shi fa qultu lahu sai na cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kad qultuhu bi abi anta wa ummi wallahi tabbat na wadi fansar ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da mahaifina da mahaifiyata qala fa innaka la tastati' zalika ka sani Abdullahi ba za ka iya wannan ba ba ka iya rayuwa ko don lokaci ka yi azumi kuma da dare ka hana idan ka barci ka yi ni da azumi kullum kuma kullum ka tashi kiyamun layl ba ka barci ba za ka iya ba domin Allah bai sanya wa ba tabi'a ta mutuntaka irin wannan nau'i na rayuwa da karkashi fasun wa abdul ka yi azumi wani lokaci kuma ka sha ruwa ka bar azumi wannan wakum ka yi barci wani lokaci kuma ka tashi ka yi na filfili ka bautawa allah madaukaki wasun minan shahari talatata ayyam ka azumci ko cikin kowane wata ka yi azumin kwana guda uku fa'in alhassana ta biya ashari amsaliha domin aiki guda mai kyau iya da lada goma kwatamcin shi ina idan ka yi azumi guda uku a kowane wata kamar ka azumci watan ne domin ka yi azumin kamar kwana talatin in kowane wata banda ramadana ka yi azumi kenan kana da azumi na shekara guda wa zalika mithlu siyam dahab kuma wannan shine kwatamcin azumin shekara qultu fa in ya atiqu afdal min zalika yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni wa ina da kokarin daukar nauyin hiya da haka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam azumin kwana guda uku kadai a nahi karhin haka nan ina iya huce haka nan qala fasum yawman wa aftir yawm yawmaini don haka nan ne ya azumi rana guda ka sha ruwa kwana biyu ƙultu na ce fa in ya atiku afdala min zalik zala sallallahu alaihi wasallam hallau na ikahin haka nan ina iya wuce haka nan qala fasum yawman wa aftir yawman tunda zaka yi kana da wannan karfi ya azumi rana guda ka sha ruwa rana guda فذلك صيام داود عليه السلام wannan shi ne azumin dawud alaihi salam wanda amincin Allah ya kara tabbata kara tabbata gare shi wa huwa a'dalu siyam kuma shi ne mafi falala ta azumi babu wani azumi na nafila wanda yake shi kai azumi yau ka sha ruwa gobe kai azumi jibi ka sha ruwa gata wa fi riwayatin huwa afdalu siyam na waccan a'adalkin nan shi zaman to ya ba mu fassara afdal siyam shine mafi falala mafi fifikon azumi domin duk abin da ya zaman to mafi zama daidai to ya fi wani abu fifiko ba kultu ba yi ne otiku a fubala min zalik mazala sallallahu alaihi wasallama ne ba na iya yin azumin kullum maimakon in yi azumi yau in sha ruwa gobe na iya yi kullum faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sababban mazala sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi la afdala min zalik babu wani azumi na nafila wanda yi wannan domin khairul umur awsatuha daman ya ce wa abdullahi can ya ce wa abu darda ba za ka iya yi ba haka shi ma nan abdullahi bin amr bin as wazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ka iya yi ba akwai al'amari na rashin lafiya akwai al'amari na tsufa yau kwana biyu da gobe akwai al'amari na bulaguro akwai al'amari kaza da kaza da kaza ba ka iyawa a ce kullum azumi za ka yi kuma duk dare za ka tashi kai nafila ba za ka yi barci ba wala ana aqulu qabiltu ath-thalathata al-ayyam allati qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ahabbu ilayya min ahli wa mali lokacin da girma ya kama abu abdullahi ibn amr ibn as sai ce wallahi da a ce da a ce na karbi kwana guda uku da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni da su to wannan shi yake soyuwa gare ni da iyalaina da dukiyata saboda ya kai matsayin tabbat ya tabbata a yanzu ba zai iya ba ina ma a ce ya karbi wasiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa muhammad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa fi riwayatin alam ukhbiraka ukhbirka annaka tasumu an-nahara wa taqumu al-layl abdullahi bin baka labari ba cewa ka yi azumin yini sannan kuma ka tashi da dare ƙultu bala ya rasulallah na ce haka nan ya manzan Allah wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare ƙala fala ta fa'al to daga yau ka ka ƙara sun wa aftir ka yi azumi sannan ka sha ruwa wannan wa kum ka yi barci sannan ka tashi ka yi dafila fa inna li jasadika alayka haqqan ka sani wa jikinka ba na da haƙƙi a kanka ina masu nema wa mutane yanci ga inda yanci yake wanda jikin mutum ma shari'a ta ce yana da haƙƙi a kan shi barantana mulkin wani kai ka mallake shi amma mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce jikinka na da haƙƙi a kanka domin idan baka ba shi haƙƙi ba abin da kake yi ba za ka iya ba wa inna li'ainaika alayka haqqan ka sani idanuwanka guda biyu suna da haƙƙi a kanka dole ka rantsa su kai barci wa inna li zawjika alayka haqqa ka sani matarka ma tana da haƙƙi a kanka dalilin haka aka yi aure saboda kowa ya ba ma abokin zaman shi haƙƙin shi ya tashi kuma da abin da ya zama to wajibi ne a kan shi wa inna li zawrika alayka haqqa haka nan idan kai na da haƙƙi a kanka wa ina bi hasbika zaurika na ido wa ina bi wa ina bi hasbika an tasuma fi kulli shahrin salatata ayyamin ya ishe ka a cikin kowane wata ka azumci kwana guda fa inna laka bi kulli hasana ashara amsalika kuma kana da kowane lada guda kana da kwatarcin shi guda goma fa inna zalika siyamu dahar kuma wannan shine azumin shekara fa shaddadtu fa shuddida alai Abdullahi bin Amr yace sai na tsananta wa kaina kuma sai aka tsananta mu ya ne Allah madaukaki ya tsananta mu domin alkhairi na cikin biyayya ga umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qultu ya rasulullah inni ajidu quwwatan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ba ina jin karhi zan iya yin haka nan qala sun siyaman nabi nabiyillahi daud wala tazid alai kai azumin azumin annabi dauda annabin Allah daud alaihi salam kuma kada kada da akan nan qultu wa ma kana siyamu daud yaya azumin annabi daud yake qala nisfu dahar rabin shekara kenan ya yi azumi yau ya sha ruwa gobe ya yi azumi yau ya sha ruwa gobe fakana abdullahi ya kulu ba da ma kabura abdullahi sai ga kasancewa iya cewa bayan girma ya kama shi tsuwa ya kama shi ya laita ni kabiltu rukusata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ina ma a ce na karbi dama da rata da manzala sallallahu alaihi wasallama da rangwame da manzala sallallahu alaihi wasallama ya muni wafi ruwaya cikin wata ruwaya da namu li zaurika alaika haqqa nam ido nam ainihin zaur zauri na da ma'anoni da yawa amma mafi dacewa a nan da ma'anar idanuwa ido na fashaddadtu na wa fi riwayatin ya zo a cikin wata riwaya alam ukhbiraka alam ukhbir annaka tasum dahr ashe labari bai zo mun ba an bani labari cewa kana azumi kullum wa taqra'u alqur'ana kullu laylatin kana karanta qur'ani ka sabki ka sabkar da qur'ani kowane dare fa qultu bala ya rasulullah nace haka nan ya manzo Allah wanda tsira ya Allah da mucin ka da mucin shi su ƙara tabbata gare walam urid bi zalika illa khaira illa khair kuma ba so wani abu ba sai alkhair masu tari mutum zai aikata wani abu shi a wurin shi alkhairi ne yake nema sai dai kuma ba kowane mutum da yake nihin alkhairi ba ya kasance alkhairin ne mai waye zama to a samu sabanin haka kaga yan azumi karanta alqur'ani tabbata alkhairi ne sai dai kuma ba haka ba aka so ba kuma akwai tsanantawa qala fasum yawma fasum sawma nabiyillahi dawo dan ka tashi yin azumi kai azumi irin na annabi dawud alaihi salam fa innahu kana a'badan nas da sanin cewa yayi kowa bauta kakka wuce guna da yini waƙara alƙur'ana fi kulli shahari ka sabke alƙur'ani a cikin kowane wata ƙultu ya nabi Allah inni atiku afdala min zalik yace ni ba ina iyawa fiye da haka na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala faqra fi kulli 20 to ka sabke qur'ani a cikin kowane kwana guda kuma قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك شاء النبي الله صلى الله عليه وسلم نفذي يد هكذا قال فاقرأه في كل شهر عشر جاء عشرين أكوانا عشرين نوكما أكوانا قوما قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلك za ka haddace ka sabke ƙur'ani to karanta shi a cikin sati guda kuma kan ka daɗa a haka ne ƙala walaikun salamu hakika gaskiya sauke ƙur'ani ko da ba mutum ɗaya ba ne a lokaci guda dare guda za a samu kurakurai masu yawa kuma Allah madaukaki na cewa wa rattilul qur'ana tartila in zaka saurari karatun da yawa daga cikin su zaka ji suna haɗiye wani harafi baya hutuwa bal ma wata kalma za a faɗe ta saboda gaugawa a faɗe ta ba daidai ba kuma ba a nemi hakanin ba ana son karatu ka karanta da tadabburi ka karanta kana sanar abin da kake wani kana tunanin in umarni ne mai Allah maɗaukaki ya ce a cikin wannan in kuma hani ne yaya al'amarin yake in kuma wata aya ce wadda take baka tarihi ka yi tsokaci mai za ka samu na amfani a cikin wannan tarihi da abin da ya kama da na shi yasa Allah maɗaukaki ya ce afala ya tadabbarun alqur'ana amma ala qulubin aqfalu nan qur'ani da aka yi saboda a karanta a fahimce shi kuma a yi aiki da shi fashaddatu fashuddida alai sai na tsanantawa kaina kuma sai aka tsananta mu wa qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri la'allaka yatulu bika um bak sani ba kai abdullah mai yiwa rayuwa ta mar tsawo Allah ya baka doguwar rayuwa ta tsuha ya za ka yi qala fasirtu ila alladhi qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai na kai ga abinda mazala sallallahu alaihi wasallama ya gaya cewa tsuha ya zo min falamma kabirtu lokacin da tsuha ya zo wadirtu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabi sallallahu alaihi wasallam sai na yi fata ina ma a ce na karbi dama da mazala da rangwamen da mazala sallallahu alaihi wasallama ya bari قال وفي رواية يازو الله تكون رواية وإن لولدك عليك حقا فسني دنك إيا ده حقي أكنك نتساوا كباشي داما da lokaci da tarbiyantar da shi da lokaci na gwada mai soyayya da jin kai kuma rayuwa yanzu ta kai ga saboda neman dukiya da sunan neman abinci daga mutum ya wuta tun da asuba dan shi ya barci ba zai zo ba sai lokacin da ɗan shi ya barci ya kwanta nan babu bai san uban shi ba haka matan shi ba su san ba lokacin da za a ce ya zamna ya yi hira da su ya san matsalar su barantana ya kawo gyara ko kuma ya ga wata ɓanna barantana ya gyara ya sa wasu suke ba da wata kissa ta wani mutum mai sana'a sai da shayi ne ko dono lokaci kayan asuba ya fita bayya dawowa sai wajen ƙarfe uku na dare ya zama to rayuwar shi gaba ɗaya haka nan wata rana aka yi kaddara lokacin wata sallaci yaro ya fara wayo ranar sallah uba ya iske wani mutum a kwance a kan gado ya taho da gudu mamma mamma mamma menene ya ce wani kato ne a kan gado saboda bai san shi ba bai san ba wannan bai taba ganin mahaifin shi ba iya barci a wannan to kaga ko wannan duka menene barin wannan haƙƙi ne da kulawa da ƴaƴa ya kawo maka bai ya tare da shi barantana ya tarbiyyantar da shi kuma tarbiya ta uwaye mata musamman ma a wannan zamani ba tarbiya ba ce tarbiya ce ta san kai da abin da bai dace ba to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi wali waladika alayka haqqan ɗanka ma ana da haƙƙi a kanka cikin wata ruwaya ta zo wala sama man samar dahara babu azumi ga wanda ya azumci zamani gaba ɗaya shekara baya da lada talatan sai da mazala sallallahu alaihi wasallam ya gudu wannan su fi ruwaya haka wata ruwaya ta zo ahabbu siyami ila Allah ta'ala siyamu dawud mafi soyuwar azumi ya zuwa ga Allah ga Allah madaukaki shine azumin dawud alaihi salam وحق الصلاة إلى الله تعالى صلاة داود كما ما في سويوة صلى يزوى الله ما دوككي صلى داود عليه السلام كان ينام نصف الليل da kasance iya barci har zuwa rabin dare wa ya kuma sulusa ya tashi kashi ɗaya daga cikin kashi uku na dare ya yi ibada wa ya namu sulusahu kuma ya kwanta kashi ɗaya daga cikin kashi shida na dare na ya tashi ya yi nafila ya kwanta ya yi barci sannan ya tashi ya yi nafila sannan ya koma ya yi barci wa kare ya zumu yawman wa ya fito yawman ya kasance ya azumi yini kuma ya sha ruwa yini guda wala ya firu idan laqa kuma bayya tsairewa lokacin da murzu ya tashi lokacin da ake shahadi in ya sa gaba ya sa gaba bayya juya baya قال وفي رواية قال وترواية تزوجي an kahani abi abdullahi ya ce mahaifina ya auratar da ni ya aura min imra'atan da za ta hasu ya aura min wata mace ma'abuciyar babban gida in gidan mutunci ne da daraja wa kana ya ta'ahadu kannatahu ya kasance iya yawan ziyartar sadakoshi kala ai imra'ata waladihi matar dan shi na iya kulawa iya yawan ziyartar fais'aluha an ba'liha sai tambaye ta game da yanayin zama game da mijinta yaya suke zama fa taqulu la saboda kunya da sanin ya kamata sai ta ce mishi ni'mar rajul ma dalla da mutum da wannan namiji min rajulin daga mijin da lam yaqa lana firashin bai taba ba kwanta shimfidan mu a yanzu ta ta shimfidan mu makwanta ce firashi shimhuda ta sai ta ce shimhudan mu bai taɓa kwantawa kenan kaga babu nau'i na mene na saduwa shi kuma haƙƙi ne ga ma'aurata ga ma'auraci kowanne ya biya wa juna bukata saboda da wannan ne za a sami iffa da kamewa walam yufattish lana kanafan kai bai taba ba bincika lungunmu ba ko kuma wani gefen mu tana nihin kamar saduwa da ita ko abin da ya kamata mun zo a tainahu tun lokacin da muka zo shi tun lokacin da aka kawo mu gida wannan gida bai taba ba saduwa da mu falamma qala zalika alaihi lokacin da abin yayi tsawo akan shi zakara zalika lin nabi sallallahu alaihi wasallama sai ba manzo Allah wanda tsira da amince Allah su kara tabbata a gare shi labarin wannan fa qala alqini bi jamani da shi falaqaituhu ba'da zalika wata rana sai na gamu da shi fa qala sai ce kaifa tasumu yaya kake azumi qultu kullu yawmin kowa duk kowane yini kullum azumi nake kana wa kaifa wa kaifa tukhtim kuma yaya kake har da ce qur'ani kake tsarki qur'ani qultu kullu laylatin kowane dare wa zakara nahwa ma sabaqa sai ya ambaci abin da ya gabata na wancan hadisi wa kana yaqra'u ala ba'd ahlihi as-subh iya karantawa wani shashi daga iyalan shi subuh kashi ɗaya daga cikin kashi bakwai na alkur'ani mai girma sun ma ya tsarahu sannan ya karanta shi ya rubu minan nahar sai zamanto ya bujuro shi daga yanki na yini liyakuna a haffa alaihi billai saboda wannan ya zamanto shi ne mafi sauki gare shi da dare wai za a rada an ya taƙawa idan ya so wata rana ya samu ƙarfi afsara ayyaman sai ya bar azumi wasu ranaku wa ahsa sai ya kididdige su wa sama mislahunna kuma sai mai da azumi din na wannan rana misalin yayi kwana uku bai azumi ba sai ya kwana uku ne ranta wannan azumi da da bai ba kina ai yanzu ne iya azumta dai abinda abinda karahiyatan an yadruka shay'an wannan tsoron ko kyaman ya bar wani abu faraka alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama wanda manzala sallallahu alaihi wasallama ya rubu da shi farqa wanda manzala sallallahu alaihi wasallama ya rubu da shi kenan ya mutu akan shi qala al-mu'allif rahimahullah haka malam wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi yake cewa wa na abi rabi'i hanzalata bin rabi' al-utayyi an samu wannan hadisi daga abi rabi'i wanda yake da suna wancan alkunya shi ce sunan shi hanzala bin rabi'i al-usayyidi al-katib ahdu kutabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sekretar dai daga cikin masu rubutawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi da wahayi ya sabka sai ya kirawo da shi da Zaid bin Thabit da Ali bin Abi Talib da saura sai kirawo su su rubuta wahayi ku rubuta aya kaza a cikin sura kaza a wuri kaza qala lakiya ni abubakar radiyallahu anhu wata rana abubakar dan khattab wata rana abubakar siddiq abdullahi bin uthman bin abi quhafa galiban an yi sanin shi da wannan alkunya abubakar sunan shi abdullah bin uthman ko kuma bin abi quhafa yace ya gamu da ni fa qala kaifa anta ya hanzala yaya kake kai ya hanzala qultu nafaqa hanzala yace ai hanzala yayi munafici ya haɗinci kanshi shi a tunanin shi abin da yake kanshi munafici ne qala subhanallah abubakar radiyallahu anhu yace Allah ya tsarkaka daga dukkan tawaya ma taqulu menene wannan take barka qultu نكون نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار منا كسانcewa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iya tunatar da mu aljanna da wuta ka anna ra'ayi aini kai ka ce muna ganin mutabbat kuma da abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari kamar abu ne wanda ya zama tabbatacce bal ma yahi abin da zaka gani domin magana ce wadda ta wuto da a cikin daga bakin sadiqul masdu wanda la yantiqu anil hawa bayya furci da sarrai in huwa illa wahyun yuha qala fa idza kharajna min indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam idan muka huto muka bar mazaunin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama afasna al'azwaja sai mu yi wasa da mata wal aulad da yara waddai'at kuma mu yi wasa da abeban more rayuwa mu kula da mu shigaltu da abeban more rayuwa nasina katira sai mu mance da abubuwa da yawa قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقى مثل هذا أبو بكر رضي الله عنه يقول والله مما منا سامو yanayin da muna tsintar kanmu cikin yanayin da ta tsinci kanka fantalaktu ana wa abubakar hatta da kanna ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka tashi na tashi da ni da abubakar har sai da muka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muka shiga wurin shi fa qultu sai na ce na faɗa hanzala ya rasulullah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hanzala yayi munafici fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ma zaka maza Allah wanda tsira ya Allah da amincin ƙara tabbata da shi ce a kan menene wannan ƙultu ya rasulallah na kunu indaka tuzakiruna bin nari bin nari wal janna muna kasancewa wajen ka kuma kana tunatar da mu da al'amarin wuta da aljanna ka anna ra'ayil ayn kai ka ce ga mu ga ita mun gan su karara fa idza farajna min indika afasna al azwaja wal awlad idan muka fita daga wurinka sai mu zai mu koma muna warki da mata da yara kina muna lahau muna shagaltuwa da su wa dayyatu muna shagaltuwa da al'amura na rayuwa nasina katiran mun mance abubuwa da yawa wanda ka tunatar da mu qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina yake hannun shi shine Allah madaukaki law tadumuna ala ma takununa indi da dai a ce za ku dawwama a bisa abin da kuke kasancewa wurina na samun nutsuwa da sabati da tabbata wafi zikir hakanan a cikin ambato na Allah ko ibada la safahatukumul mala'ika wallahi ku tabbat da mala'iku sun gaisa da ku sun muku hannu da hannu saboda girmamawa da tabbatarwa ala furushikum kai har abu sagaddajin shin hudodin ku da mala'iku sun sun iske ku sun ba ku hannu wa fi turuqikum kai har a cikin hanyoyin da da kun gama mala'iku za su zo su gaisa da ku saboda mene saboda yaqini da tabbata walakin ya hanzala sai dai kai ya hanzala sa'atan wa sa'a wani lokaci na bauta ne na Allah ne wani lokaci kuma na sauran abeban halitta ne haƙoƙi ne na mata da diya da abokai da abin da ya kama da haka sa'atan wa sa'a talata marrat sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan su wannan na karantar da mu wancan hadisi na ba'ti zai kulle haqqin haqqa ka ba kowanne ma'abucin haƙƙi haƙƙin shi Allah na da haƙƙi mahaifa na da haƙƙi diya da mata na da haƙƙi makwabta na da haƙƙi abokan zama na da haƙƙi sauran musulmi suna da haƙƙi a kanka kuma kowanne wajibi ne ka ba kowanne ma'abuci haƙƙi haƙƙin shi qawluhu rabi'i bi kasr ra kawa ra kasra wal usayyidi bi dhamm al hamza kawa al hamza rufa'a wa fath sin kawa sin fataha wa ba'daha ya'un maksura bayan kuma bayanta ya wadda take da kasra mushaddada wadda take da karfi قوله عافصنا بمعنى هو بالعين عافصنا بعد الهمزة بعد عين عافصنا والسين المهملتين والسين المهملتين da ain da sin wanda suka zamanto ba su da biya baka ce ba afashna afasna annisa ai alajna wala abna mun musu warki wa dayyatu al ma'aish abai ban more rayuwa ko kuma rayuwa gaba daya sai hadisi na na ƙarshe a cikin wannan babi an ibn abbas na radiyallahu anhuma an samu wannan hadisi daga abdullahi dan abbas wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare su qala bai bainama annabi sallallahu alaihi wasallam yaqtu idha huwa bi rajulin qa'im lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kutuba sai ga wani mutum a tsaye wani sahabi a tsaye ba sa al'anu manzala sallallahu alaihi wasallam ya tambaya shi ko wancan wane ne fa qalu sahabbai sai suka ce abu isra'il manzala sallallahu alaihi wasallam wannan abu isra'il ne nazara an ya kuma fi shamsi wala ya ya dau alwashin cewa zai tsaya a rana kuma ba zai shiga bai inuwa ba zai zanna ba kawai tsayuwa zai cikin rana babu zama babu shiga inuwa wala ya shine ba zai shiga kalkashin inuwa ba wala ya takallam kuma ba zai magana ba wa ya suma kuma hannu ya dawa alwashi kawai azumi zai ba ka ga abin da ya kurawa kai shine annazar alwashi ya tsaya ba da zama ba kuma ya tsaya a cikin rana ba cikin inuwa ba ba zai yi magana da kowa ba sannan kuma zai yi azumi a nan in mun duba menene ibada menene wa ba ibada ba azumi dai ibada ne ko amma tsayuwa cikin rana da rashin magana ibada ne a'a ba ibada bane ba wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam muruhu kal yatakallam ko umarce shi yayi magana domin hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yi dau alwashin yi wa Allah madaukake da a kamar da Aisha radiyallahu anha ta faɗi yawa Allah madaukake da wanda ya dau alwashin sabawa Allah to ba kai saba mashi kuma yayi kafara akan abin da ya bar wal yastadil hallau ya shiga inuwa domin shiga ranar tsayuwar rana ba bauta ba ga Allah wani yutim masaumaru amma azumi kuma ya isa ya cika azumi kai shafa a wal yaqrut kuma ya zamna domin tsayuwa shi ma ba ibada ba shi kawai kai sai ka tsaya cikin rana Allah bai bautar da bayi ba da tsayuwa haka ne wal yutim masaumahu kuma ya je ya cika azumin shi domin wannan alwashi ne akan da'a kuma ya cika wannan alwashi ne rawahu bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi ina sai mu ga anan ta wannan babi abinda muka wani daidai Allah ba mu lada abinda muke kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk